Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fusuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazuro Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد بن فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق آخر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله gode Allah da ya sake hada mu a nan za a ci gaba da wato karantawa da fassara diwani kuma na kaulaha ina kaiwa na da shehu mansur ina kara masa lafiya Allah kuma ya ya bar mana shi ba za mu sake yadda wani ya zo ya dauke shi ba in kai wani wuri ba za mu yadda ba ba za mu kara yadda ba eh ballan tana abin zai zo ya hadu da lokacin karatu ba za mu kama yadda ba duk wani escape da za a ba mu ba za mu yadda ba yawa in dai daga litinin ne zuwa alhamis ko wannan mun yadda amma duk wani abu daga juma'a zuwa ba za mu yadda ba yawa duk magan da za a gaya mana ba za mu yadda ba yawa kowa zai hakuri ya hakuri yawa kuma alhamdulillah Allah ya kawo mana lafiya dama muna alƙawarin Allah ya kawo mana lafiya kuma jama'a mun ba ku hakuri rannan kuma muna kara ba ku hakuri abinda ga rannan ba mu samu ba insha Allah yau duka za a yi qada'u ma fi zimmati dama na ga masa insha Allah Allah ya taimake mu baki daya haka ya wasu rasul fatih alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu sauraro Allah ta dawa da mu a wannan mazauni mai albarka rawiya maulan mu shehu salahuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur yau ashirin da hudu ga watan fabrairu miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da sha bakwai ga watan safar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara Allah ta ba da ikon sauraro lafiya amin صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه لا تنسوا دعانيا من سلمى وليلى وقليلا لذكر الله من ذكر كبا قبله الصلاة لذكر الله لم يذكر الحق غيره لذكر الله تعروف عاديها عزته تعالى لذكر الذين بل جنان بنشره
manzan Allah falaulahu la tulfi la ya damfa innahu manzan Allah walaulahu la arda ya ce la zatin manzan Allah wa man bese fatal Mustafa ala kullahu manzan Allah ma asiru khairal kalki khairu muhassarif
بسم الله الرحمن الرحيم سسونا الله من رحمة من جن أي كوكما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كوكما إنا لله وإنا إليه راجعون كوكما بي كان ما كان وبي يكون ما يكون حرف الدال ايه حرف الدال
دعانيا
ايه رضي الله تبارك وتعالى عنه يتشي كيف رباني من سلمى daga ambatan salma وليلى da matan nan mai suna laila وقللا kai ba wai ni kaɗai ba kuma almajirai na ku karanta wa kawunan ku تذكر ربات الجدائل yawan tunanin mata ma'abota gashi نزلا abin kuɗewa wato ita wannan salma da ita eh, laila suna daga cikin sarakunan kyau na duniya a zamanin su. akwai mata ku- kusan ɗari da aka yi wanda laraba suna rubuce da su a tarihinsu a zamanin su ana alfahari da su ana buga misali da su nan ce ga mace za ce ta kai salma ko ta kai wance ko ta kai wance a cikin su akwai lubuna duk zaka ce Ibrahim yana kawo su hindin da'adin Sulaima Zainabin Fatima Salma Sandami duk zaka ji yana kawo su to akwai lubuna ita wannan lubuna din akwai kaisu dan gari shi ne Allah ya gare da santa kamar ya mutu a zamanin sa yayi mata kasidu iri daban-daban akwai lailal ahiliya banda wannan lailar da zai gaba shi kuma taubatu dan Humayr shi ya so ta kamar ya mutu shi ma akwai azzatu ita ma a duniya a zamanin ta ba mai kanta ita kuma akwai wani bawan Allah na ce da shi kusan yiri shi ya dinga kanta shi ma kamar ya mutu yana tawaki waki yana yawo yana wasa da ƙasa yana jiha da duwatsu akwai basniyatu ita kuma jamilu dan ma'amarin shi ne ya so ta shi ma shi ma ya mata bai ta kayi kasidu iri iri sannan akwai zulfa'u ita kuma mu'ammal ya so ta akwai asma'u asma'u ko muraqisu shine saurayinta kuma iko Allah duk soyayya da ake ɗan ƙila wanda suka samu suka yi aure soyayya ce aka dinga yi kamar a mutu akwai Fatima ƴar Munziru shi ko mura kishil afgar shi ne ya sota akwai Afra'u shi kuma Urwatu ɗan Hizamu shi ya sota akwai Hindir wanda Amru ɗan Ajlanu shi ne wato yin soyayya da ita akwai Nahalatu Aliyu ɗan Udaini shi ya sota akwai Lazzatu sunanta kenan Muhazzabu ya sota akwai Mayyatu ita ma a zamanin ta ba mai kanta ana cewa wanda ke neman ta a lokacin ana ce da shi zurrun matu akwai munyatu shi ita kuma kabusi ke santa akwai lailau ita kuma mukabbalu as-sa'adi shi ke neman ta akwai mawiyatu wanda hatim yake santa akwai ummul banin ita ma a zamanin ta ba a kyakkyawan mace kamar ta ita kuma wabdahul yaman shi ke neman ta akwai jumala ita kuma wato a amur dan jiraru suke neman ta ina ji a nan ne hausa suka samo jimmala ne ko ya kai oho to ga shi dai akwai hamzata ita kuma wato nairu dan taulun suke neman ta akwai nu'uma badar yake son ta a zamanin akwai da'adin wanda shi zaka je na faɗin ta a diwani ita kuma amru shi ya neme ta akwai surayya ita kuma umaru dan abi rabi'ata shi ya neme ta akwai salamatu ita kuma a hawasu ya so ta akwai zainabu wanda nusaibu ya neme ta akwai Fauzatu wanda Abbas dan Ahnaf ya tota akwai Umamat wanda Abu Shayfi wato ya neme ta akwai Sulaima akwai Kandani to akwai wannan Lailat da Shehu Rabi anan da Alimin Salma wa Laila ana ce da ita Lailan Amiriya wanda ya neme ta shine Kaisu dan Mulawwahu to shi Kaisu wato duk a cikin waɗannan da muka zana da sai soyayya ba wanda ya soyayya da mace kamar shi to waɗannan matan duk da aka zano saboda kyawun su shi ne Shehu Rabi ke cewa to ku raba ni da ambatansu sai kuma in kuna neman alkhairin duniya da lahira ku ku raba kanku da wannan saboda sharrin da yake ciki ko ita wannan laila shi kaisu shi ya neme ta shi ne wanda yake faɗi ke cewa wajadtul hubba li ranan talazza qulubul afiqin al hawa qudu wato na samu soyayya na tadda soyayya a cikin zuciyata kai ka ce jahannama wanda ainihin zukatan ma- wato masu kauna suke narkewa suke konewa saboda wannan ina faɗi yana cewa ilallahi asku hubba laila kama ka ta ilallahi fasdanan wato faqadal walidaini yasimu يتيم جباه الأقربون فأزمه كثير وفقد الوالدين عظيم yana cewa wai ina kai wa Allah kuka soyayyar da nake wa Laila na rasa inda zan yi da ita na rasa inda zan sa kaina Allah na kawo kuka kamar yadda mara ke kawo kuka idan iyayensa sun mutu Allah ƴan uwana sun mun wauta sun hana ni ita sun jeje ni da kalmomi ga kasusuwa na baki ɗaya duk sun rididdige sun zama toka yace wai uhibbu hubban law tuhibbina mithlahu أصابك من وجد علي جنون وسرت بقلب عاش أما نهاره فهدن وأما ليله فأمين يتي ليلة إنا سنتي soyayyar da da Allah zai sa miki misali irin wannan san da nake miki to da wata irin kauna da ake ce mata wajabi za ta taba zuciyarki da cikin haukace saboda ni to da kin ga zuciyarki sai ta waye gari wato da rana cikin bakin ciki da daddare kuma cikin numfashi sai dai kitane shi suna kukan zuci yace wai yaquluna la ilaha illa iraqi maridatin fa aqbaltu min misrin ilaiha a'udu fa wallahi ma adri idza ana jituha a ubriquha min da'iha am azidu wai dan uwana na ji na same su ina son je wurin laila sun hana zuwa sun ce wai laila ba ta lafiya an kai ta iraqi to shi kenan ni dai ko tana ina zan yanke da zan in je in gaishe ta to amma kuma na rantse da Allah ni ban sani ba in na je gaishe ta zan kara mata rashin lafiya ne ko kuma zan warkar da ita shi ne wanda muka kawo risala ta cewa idan ya zo ziyarar Laila idan ya taho kamar daga Zariye zai zo nan Kaduna to daga Jaji zai sauka akan abin hawa duk gidan da ya gani zai je sumbanci gidan yana sumbanta gidaje wani da rage zai ce bawon Allah kai ko yaya ka haɗu gidaje kana sumbanta su kamar yace amuru ala diyari diyari Laila uqabbilu zal bidar wa zal bidar وما حب الديار شغم قلبي ولكن حب من سكن الديار ai gidajen nan da ina so ina jin su ina sumbantar su wato akwai wata yarinya ne da nake so a gani san ta ya shafi gidajen garin duk ina so saboda san da nake maka kowane gida na gani ma ina so to ya zo wata rana sun gaisa bayan sun ƙare zai koma akan rakumin shi shi kenan sai iga wani kare ya tsallako titi haka zai shiga daji sai sauka a rakumin sai soke rakumin da za ka rai bai shi wani balarabe zai ce malam da gani kana da tafiya mai nisa a gaban ka amma ka sauka ka ba karera kuma ka ce shi shi kaɗai sai da ya ce idan baka san abin da ya sa bane da ka san dalili kai ma da abin ya burge ya ce to me ne dalili ya ce ai wannan karen da ka gani ya yi kama da karen da na gani a garin masoyiya ta laila ya sa na ba shi ya cinye rakon duk to to shi haka Allah ya jarrabe shi wata rana abokan suna masa wasa ake ce masa wai hal tuhibbu laila yace la aka ce limaza ya ce li anna al mahabbata zari'atun fa qad saqat al zari'atu fa layla ana wa ana layla wai mutum layla kana san layla kuwa yace ba na san aka ce dan ne yace ai soyayya igiya ce tsakanin mutum biyu wannan ya kama nan wannan ya kama nan shi to ne igiyar da ke tsakanin da layla ta yi ni ne layla layla ita ce ni to yanzu idan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce kada habbtu wa ta arani kuntu shi kadamu ga wani ya kare a mace ya ce shi ne ita ita ce shi ko ba abin da aka yi sai wanda ya tsare a mai Muhammadu in ya ce shi ne shi shi ma shi ne shi sai ka damu kuma alhali da ya ce shi ne shi din kuma ya aiki irin nashi ya zartar da hukuncin Allah yadda Allah yake so yanda shi yake zartarwa da kawai da aka ashe abin haka yi to shi majnun laula ainihin ita laulan dangi ne tsakanin su akwai zumunci to yana da dan ya dade yana son ta kamun ma ya ga mata ya dade yana son ta hasko da soyayya ta mai illa to sannan abin ya fito sai dangi sai suka taru aka ce to tunda dai yan uwa ne a samu a je wurin uban leda din nan a gaya masa ya aura wa yaron nan saboda kare fa saboda yana tafiya yana tsince tsince yana surutu yana yan wake wake ya kamata a aura masa mutum to da aka je baban majin laila ce habba ya za in ba mahaukaci ya ta ko da mahaukaci ne to ne ana gaya mun nan kofar gida ke kwana yana kallon gida yana waka shi ai shi ba zai ba mahaukaci ne shi da aka faɗa ka sai soyayya ta karu sai da zama ana haɗa da security duk inda zai je har wata rana wani ya hango shi akan duwatsu wani sai kewaye sai ce lafiya a cikin ai wani bawan Allah ne kan in ba a tare shi ba sai ya faɗo daga dutsen nan da ya tuna da ya zai faɗo da shi sa ake kan sai ɗan uwan baban suka ce to ya kamata ka je da ɗan nan naka ka'aba ka roƙan masa Allah Allah ya cire masa ƙaunar wannan yayi suka ne ɗauke suka tafi suna tafi akan raƙuma majnun laila yana ta ɗan waƙe-waƙensa baban kuma yana ta addu'a da aka je ka'aba ya zo baban ya tsaya a gindin Ka'aba yayi addu'a ya ce wa Madina Laila kai ma riƙe zanin Ka'aba nan yanki yace ta yi addu'a yace ne zan ce baban ce ka ce Allahumma arihni min Laila wa hubbiha ka ce Allah ya hutar da ni daga wahalar da nake wa Laila da san da nake mata da ya riƙe zanin Ka'aba ai sai kuma yace Allahumma munna alayhi bi Laila wa qurbiha wa zimni mahabbata eh Allah kai mun baiwa da Laila ka ƙara mun santa ka ƙara mun kusanci da ita sai baban shi sai mare shi da baban ya dace shi yace ya rabbi innaka zumannin wa maghfiratin tayyib bi ahiyatil layl al muhibbina الذاكرين الهوى من بعد ما رقدوا الساجدين على الايدي المكبين يا رب لا يا رب لا تطلبني وحبها ابدا ويرحم الله عبدا قال امين yace wai bayan duk wannan abu ya barba a gaban baban ita budi yake cewa ya ubangiji sai ne ma abokin baiwa da gafara ka ƙara min lafiya ka ƙara masoyiya ta lela lafiya ka ƙara dukkan masoya mata ma lafiya ya ce wato masu soyayyan nan waɗanda yake suna ambaton soyayya suna ba soyayya hakkinta bayan kowa ya yi bacci za ka gan su sun kwakwanta a kan hannaye sun kasa bacci sun rufe cikin ƙauna ya ce ya ubangiji kar ka tuɗe min san laila har abada Allah ya ji ƙawan da shi amin to haka yi ta gudanar da al'amuransa ike nan ko baban ya rabu da shi bayan ya koma gefe sai yana ta yin wasu wasu yana ta alalai ta fi hal hadisan na lailatan kuna biyu kuma hatta a ragun ratal fadri wai kai san wannan waƙar tawa ina ma dai ne laki lamun ce mu ko da dare ɗaya ne ki bani dare ɗaya in samu in dinga tunanin ki har gari ya waye bambanci ba da Allah ki lamun ce mu in kwana ina tunanin babbaci ba shi kenan sai baban da ya ji shi ya tashi sai ya kama hannunsa ya kawo shi wurin jama'a nan maka ana aiki sai shi da Allah ya uwa ku taimaka mu wannan ɗana ne wallahi yana so ya tafi wani wani lamari daban yana so ya hauka da Allah ku taimaka mu ilai addu'a shi kenan alhazin suka fara addu'a ana addu'a ana addu'a da ya lura da shi aiki sai ce zakartuki wala hajizu lahum dajidun bi makkata wal qulubu laha wajibu فقلت ونحن في بلد حرام به والله أخلصت القلوب أتوب إليك يا رحمن مما علمت فقد تظاهرت الذنوب فأما من هوى ليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب وكيف وإندها قلبي رهين أتوب إليك منها أو أليب يشي ليلى ina ta ambatan da alhazai kuma suna ta ciwo ni ina ambatan shi alhazai kuma na ciwo kuma ga a maka da zuciyoyi suna ta kukan kauna suna ta huruwa shi kenan sai na ce to ga a garin maka kuma ga zuciyoyi sun sami sarki sai na ce to ya ubangiji ina neman ina tuba ya zuwa gare ka ya ubangiji na tuba daga duk abin da na aikata hakika dukkan zurbai na sun bayyana yau a fili duk laifin da ne Allah ka yaje ni amma fa Allah ka sani ban tuba daga kaunar laila ba kuma ban tuba daga zuwa wurin Laila min zance ba wannan har abada Allah ka sani ba zan tuba ba ha koyi wa kaifa atubu wa kaifa ya ubangiji ya za yi in tuba wa inda ha kalbi rahinin alhali ga zuciya ta nan na kai mata jingina ta karbi zuciya ta bani kuɗin kuma na kashe atubu ilaika ya za in samu in tuba gare ka na au ni in raba da ita in koma wurin ka ai ba zan yi ba ya ubangiji ban muna bincike na ba na ga ma gaskiya wai duka wai wa in uqda layla fi hayati lam lam yatub ila Allah abdun tawbatan la atubaha inda ubangiji tabaraka wa ta'ala zaka taimaka ka bani layla na rantse maka da girman ka wallahi babu wani bawa a duniya da zai tuba kamar ni amma matakar baka bani layla ba to fa na tuba amma ban da ita to haka suka dinga yi wata rana sun taho suna tafiya da matafiya shi kenan sai ga hanya ta tafi biyu shi kenan hanya ta tafi biyu ana tambaya wacce za a yi to sai aka nuna inda za su bi ta fi sauki sai hanyar kuma tana da matuƙar nisa ta ninka inda za su je su bi amma wai hanyar in an bi akwai wasu dangin laila a wani ƙauye suna sai ya fashe da kuka ya ce da Allah ya taimaka mu ya ku abokan tafiya in samu in bi wannan hanya sai suka ce wallahi ba za mu yi ba ba inda za ka mu ma ba inda za mu sai ce to in tambaye ku suka ce ne tambayar sai ce yanzu kuna tafiya da mutum raƙumin sa ya ɓace abincinsa da abin shansa yana kan raƙumin za ku taimaka masa kuma za ku taimaka masa ba suka ce za mu taimaka masa yace to wallahi abin da ya ɓace a zuciyata ya fara raƙumi da abinci da abin sha ya ɓace suka ce yace laila laila ta abu ta ɓace a zuciyata kuma ga danginta ya kamata mu buɗe can ga ƙauyen su yace a atruku laila laysa bayni wa bayna hasi wa lailatin inni idan la saburu abawni imra'an minkum adalla bakirahu lahu zulmatun illa zimama kabir wal sahibul matruku azamu hurmatan ala sahibin min an yadilla bakir afallahu an lailal gadata fa innaha idza waliyat حكما علي تجور فما أكثر الأخبار أن قد تزوجت فهل يأتيني بالطلاق بشير وي yanzu kwa shi in balle na alhali tsakanina da yanzu ba abin da ya rage illa dare ɗaya kai in haka na yi hakuri to ma ni ku kaddara ni kawai wani mutum ne wanda raƙumin sa ya ɓace kuma yana da alfarma a wurin ku za ku iya taimaka masa kun san ku alfarma abu ne mai girma wurin Allah to da ku yi min alfarma saboda ni dinnan da kuke gani halin da nake ciki ya fi na wanda raƙumin sa ya ɓace Allah ya gafarta wa Laila Allah ya gafarta wa Laila yau dinnan domin ko Laila tana yanke hukunci tana yin zalunci a kai ashe ne labari ya iske cewa Laila ta yi aure sai ta tufa ma aksar al-akhbar an qad tazawwajat yaya labarai suka yawa ne cewa Laila hakika ta yi aure to fa hal ya ce ni duk talaki bashiru shin dan Allah ko wani mai albishir da zai zo mun amma ta kace uku to haka dai shine shi yake faɗi ke ga to to da aniyar min Salma wa Laila kai ku raba ni da ambatan Salma da Laila wannan zahirin tafsirin kenan to amma batinan abinda ake nufi wato da aniyar min Salma wa Laila ku raba ni da ambaton ku dubaniya daga wasiya cewa ni kurji ne ko ni gauki ne ko ku sanni ba ba ke maganin ku dubaniya ne ku dubaniya ba ni ce ba da ita ba ita ma gauki ne ke nadawa to saboda haka yaya za ku rika cewa ni gauki ne ni kurji ne sai da aliya min salma wa laila sunan ma mata zan kira su da shi eh laila da salma ku dubaniya da fardaniya ce wa kallila kuma ku karanta kawunan ku suka fara rabat mu gada yawan tunanin ma'abota makamatu mujjala ababan kaffafawa wato irin makaman da za ta wannan muqaba'u ne wannan nuzaba'u ne wannan abdalu ne wannan mafatu duk ku daina tunanin wannan ko annabi sallallahu ya ji muku wannan in kuka bauta Allah dan wannan sai zama hazzun ku a wurin Allah ya zama takaitacce zikr alladhi yau ya ce ta kila ku ce dan ne na ce ku karanta kawunan ku yawan tunanin mata ma aboki ta gashi abin kukewa na hana ku wannan ne da zikirin da dan ambaton wannan da min zikrihi wato saboda tawakkuli da shi ne da ambatonsa kiba aka karbi tuba ala adam a bisa annabi adamu qablahu in kamun ya zo wannan duniyar iskana lokacin da ya kasance far'an wato ɗa ne ga adamu ma'asala kuma uban adamu shi ɗan annabi adamu ne ko baban adamu mu'assala abin kafawa asali shi far'an reshe ne mu'assala kuma asalin bishiya shi annabi muhammadu reshen bishiya ne kuma shi ne ainihin jijiyoyin bishiya dan adamu ne ko baban adamu a lokaci da shi ibrahim yana cewa fala ba durran lil amini da nuru dukkan iyaye baki ɗaya ga wani amintaccen allah ya'ya ne to saboda haka wato ni zikirin lazinin zikiri na hana ku ambatan mata da makamatu saboda ambatan wanda da tawassuli ne da shi tuba aka karbi tuba ala adamu a bisa annabi adamu qablahu kamun a halitti jikin shi abu muhammad al-makki da abul laifi sun faɗi suka ce anna adamu alaihi salam sai annabi adamu alaihi salam inda ma ake tun lokacin da wato abin da ya faru ya faru tsakaninsa da Allah kana sai ce Allahumma bi haqqi muhammadin tajhir li khati'ati ya ubangiji na roƙe ka dan albarka annabi muhammadu ka gafarta min laifina fa qala Allah ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi adamu min aina arafta muhammadan fa ina ka san muhammadu adamu sallallahu alaihi wasallam قال في أنه هذا وشي رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله أي يا أبنجي ناجني أربوت أقوى البجري نع الجنة كاربوت لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك عليك daga nan na gane cewa shi ne mafi girman halitta a wurinka to daga nan sai Allah tabaraka ta'ala ce je kana yahi maka na gafarta maka a wata ruwaya kuma annabi Adam ya ce لما خلقتني ده الله يا أخي كسر محمد يقول لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك لوكتين da kai kin sai na kai na zuwa al'arkin ka fa idza fi maktubun la ilaha illa allah muhammad rasulullah sai na gani a rubuce a jikin al'arki la ilaha illallah muhammadu rasulullah fa alimtu daga nan na san annahu cewa lamarin laysa adun a'zamu qadran indaka babu wani ɗaya mafi girman ƙadari a wurin ka mimman da alta ismuhu ma ismuka wato daga wanda ka sanya ka haɗa sunansa da naka ba wanda ita wannan girma wurin ka fa awa Allah ilayhi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya annabi Adam wahayi yace da shi wa izzati wa jalali innahu la akhirul nabiyina min zurriyyatika walaulahu ma khalaqtaka ne yace na rantse da girma na da buwaya ta shine karshen annabawan da za ka fita daga zuriyar da ban da ba dai shi ba da ban halice ka ba saboda haka da yawa bayan Allah su yi wa annaba su yi annaba Adamu alkunya da suna ce da shi Adi Muhammad ko kuma Abul Bashar baban Muhammadu ko baban dan Adam sallallahu alaihi wasallam eh ana fara Iskali fara'an lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine da ga annabi Adamu mu'assala kuma asalin komai saboda ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine awwalul aba'i ruha annabi Adam kuma awwalul aba'i jisman annabi shine farkon iyaye a ruhi annabi adam shine farkon iyaye a jiki a hadisi annabi ya ce kun nabiyyan arifan bil buwati wa adam bayna al-ma'i wa tin ni annabi ne masani da annabta ta tun adam yana tsakanin ruwa da yanko sannan ina karatu ina karanta wani littafi sai na ga wani bawan Allah yana magana wai ya za a ce wai wai wai annabi adam ya wai wai- wai yana tsakanin ruwa da yanko wai annabi adam bai taɓa tsayawa tsakanin ruwa da yanko ba wawa saboda dalili shi ne san yadda abin yake ba wai ai kawai an san anan kasa ce kai aka dauko aka fara da ruwa ai bai san tsaya tsakanin ruwa da yamma ba yace Allah sai to shi annabi ya faɗi ya ce na kasance annabi ne tun adam yana tsakanin ruwa da yamma saboda hasali shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ba da kasa da ruwa yayin shi ba. Allah ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunayensa guda uku ya halicce da sunansa al-badiyul qadir ya kalle shi da sunansa al-mannanul qahir yi maka tajalli da sunansa al-latiful gazir to daga nan annabi ya tsage ji saboda daukar tajallin Allah yana jin kunya Allah farko ruwa ya zama da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa tajalli sai ya narke sai ya zama ruwa yasa Allah ya ce kowane abu ya rai daga ruwa muka yi to daga baya Allah tabaraka wa ta'ala ya suranta surarsa ta Muhammadiyya da sunansa al- al- al-badiul qadir sannan ya zo ya masa tajalli almannan alƙahir ya duje shi kallo irin na soyayya da sunansa almannan alƙahir sannan sai ya masa tajalli allafi harjari sai annabi kage ne lokacin da an yi banna sai Allah ta baraka ta'ala ce ma dalla da bawan da ya gane nan fa ubangiji to daga nan sai Allah halitta aljanna da dukkan salihai da abin da ya shafi su daga bangaren zamanin annabi sai halitta wuta da abin da ya shafi wuta daga bangaren hukunan annabi to haka lamarin yake ذكر الذي kai na hana ku ambatan mata ma'abota gashi abin cikewa da makamai saboda ambatan wannan da غيره wato wani sa لم يذكر الحق bai taɓa faɗin ga isirin lazi na hana ku wannan ne don ambatan wannan da lam yakul da haƙa gairihi wato ubangiji bai taɓa faɗin wannan sa ko kuma shi bai taɓa faɗin gaskiya wato gairuhu wannan sa lam yakul da haƙa bai taɓa faɗin gaskiya ba wannan annabi bai taɓa faɗin gaskiya ba. annabi shi kadai ne ya faɗi gaskiya eh هذا الأيام wato matuƙar duniya da lahira matuƙar yau- yau da gobe
مدى الدهر matuƙar zamani والأيام da kwanuka خير من أرسل yanzu Allah shi ne mafi jikin abin aikowa wato ma'ana da zikirin da zilan yau kawai haƙa ai wato haƙa ɗin nan ubangijin bayi bai taɓa faɗin wani annabi ba annabi Allah tabaraka ta'ala bai taɓa ambatan wani ba in ba annabi ba annabi ko bai taɓa ambatan wani ba in ba Allah ba saboda haka lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya yi tajalli isamar da rayuka sai isamar da ruhin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farko to daga nan ne isamar da sauran rayuka sai ilakana ruhin ma'aiki tauhidi sai annabi ya ce la ilaha illallah lokacin ba komai to da ya faɗi haka sai Allah tabaraka ta'ala ya ji daɗi shi kuma sai ce to Muhammadu rasulullah ya sa kamun ai komai abin da aka fara yi la ilaha illallah Muhammadu rasulullah annabi sai fara cewa la ilaha illallah Allah kuma ya fara cewa Muhammadu rasulullah to shi kenan to da aka yi haka shi kenan sai Allah tabaraka ta'ala tun a wannan lokacin sai Allah ya ce to na aiko ka manzo ne ga dukkan halitta har annaba ma kai ne manzo tun daga wannan lokaci yasa dalilin faɗin su kenan kuntu nabiyan wa adam bainal mai wadni madad dari min al azali wal ayyan ila al abadi tun daga azal har abada khairu man ursila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi fitin abin aikowa kuma al'umma su shine mafi fitin dukkan al'ummatai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar a cikin mutane sai annabawa da manzanni a duniya sun sabo suna iban annabi tun daga annabi adam har ƙarshen manzanni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa yayi bayanin wannan cikin hadisi inda yake rubuta cewa law kana Musa hayyan ma wasa'u illa an yattaba'a da annabi Musa yana da rai babu abin da ya rage masa illa ya bi kawai kuma yana faɗi cikin annabi Isa yana cewa innahu yawma idhin lillah ranan da annabi Isa zai dawo ƙarshen duniya ƙarshen zamani to babu abin da wato wato annabi Isa zai zama daga cikin ne daga cikin jama'a ta wato zai zama yana yin hukunci da shari'a ta ne zai karya cross zai kashe alabi to sannan annabi yana faɗi na cewa adamu wa man dunahu ta liwa'i annabi adamu da wanda suke karkashin sa na annabawa dukkan suna karkashin tuta ta ne zikirin da zai na hana ku ambatan mata da ambatan makama da saboda ambatan wannan da wadiya zuciyata izzatun wato take jin daɗi sabu wato da zikirin lazi na wato dan ambatan wannan da a fa'adi zuciyata faru wato zuciyatun farin ciki faru fa'adi take bugun zuciyata da zikirin da dan ambaton wannan da hizzatin farin ciki da jin daɗi ta aro fa'adi take bujiro zuciya ta in an ambace shi da da zikirhi duk sanda aka ambace shi sai farin ciki sai bujiro zuciya ta sallallahu alaihi wasallam wal qalbu
wal qalbi zuciya ta sara sai ta zama muqattala a wattacewa wato shi ke hoton ka shine kalbin rasuli duk sanda aka ambace annabi sai ya zama ba shi a lokacin da ka ambace annabi kake gani ko ba shi ne shi ne eh da zikirin da zai dan ambaton wannan da sabar jinan wato aljanna din nan guda takwas suka yi daɗi binasrihi saboda yaduwar kamshinsa saboda tsantsifar annaba cikin don aljanna baki ɗaya kamar yadda muka faɗi an halitta ne daga ɓangaren dama na annabi aljanna guda takwas ne akwai jannati akwai akwai da akwai jannatul maqamil mahmud inda annabi zai shiga ke ana ce da ita jannatul zatul muqaddasa akwai jannatul ah, asma'i akwai jannatul sifati akwai jannatul zati to aljanna da annabi zai shiga ke wata rana muna magana akan wannan aljannan har nake faɗi cewa jannatul a wato jannatul majazati ta fi jannatul makasidi girma jannatul makasidi ta fi jannatul mawahidi girma jannatul mawahidi ta fi jannatul istihqaqi girma jannatul istihqaqi wato ba wanda zai shige ta sai wawa da mahaukaci da dole sai wanda ya zama zararre ko kuma ya zama wawa ko kuma yaro karami wanda tunanin duniya bai gurɓata mai aƙidarsa ba saboda kowa yana zuwa duniya ne da aƙidar ne tun alastu da rabbikum bala to wannan bala din shi ake manta ake yin tarbiyya ma'anan tarbiyya azkaru din nan wato tajdidul bala eh kai kai ne ba kowa sai kai shi ne ma'anan bala to wanda wannan abun bai lalace ba wallahi bai zama wawa mutane za su rinka ganin shi wawa dole bai waye ba to sai an ji alƙiyama sai ga a cikin su ne wayayu a lahira ko sai da ka waye kana ta ruɗu a duniya sai a gashi su ne wawaye kuma a yanda yake tambayi a duniya ce ne wannan in ya ga mota ce ne sunan wannan a gaya mai in an ga a lahira kuma shi za a rinka tambaya da an ga wata itaciya a zina wani zai wannan ko ai wannan kaza ce wannan motar sunanta kaza wannan jirgin kaza ce da shi kuma waye ne saboda haka wannan ita jannatul istiqaqi da wawaye da yara da da da mahaukata shine za su ga ita kuma aljanna annabi na faɗi cewa ita ce mafi
wa minhu diya'ul badri to wato wa minhu daga hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam diya'ul badr wata ya samu haske badran har ya zama cikakke mukammala abin cikawa da hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falaulahu ba ba dan manzo Allah ba la tunsila yadan da ba a samu wani mutum ɗaya a duniya ba fa innahu domin cewa shi manzo Allah لبذرة هذا الكون wallahi shine irin wannan halitta shi aka zuba a ƙasa muka tsiro إن كان مرسلا yayin da ya kasance abin zubowa murtala abin zubowa ba abin aikowa ba wato labazartu hazar kauni manzo Allah shine irin wannan sakantatu iska na murtala lokacin da aka zubo ta a ƙasa sai ga kowa sai da al'arshi sai da alam sai da lauhu sai da kursi sai da al'arshi sai da mala'iku da wuta da aljanna da mutane da aljanna duk daga kowa annabi ne ولولاه da ba dan manzo Allah ba ما أرضى حياتي sai da ban yadda da rayuwata ba بلحظة daidai da kintar ido فحي kaga rayuwa بغير المصطفى ba tare da fana'i cikin abin zaɓin Allah ba wato duk rayuwar da za ka yi ba annabi a jikinka sunan ta banza eh wani bawan Allah dan uwa ne annabi yana faɗi yana ce duk ibadar da ba ta rubuta manzo Allah ba sunan ta banza to haka duk jikin da bai bayyana Allah ba sunan sa banza shi ma ba abin da ake bukata illa da zama jiki ya tattare a cikin annabi in an ganta a cikin annabi sai ma in ka gani ta tana annabi ko shekani ta gani tana annabi ba ka yi البدري cikakken wata مهملا wato to rayuwar ta zama wulakantacciya a bacci farwa duk rayuwar da bata zama haka ba to shi ke na rayuwar nan wulakantacciya ce a bacci farwa
ومن بصفات المصطفى duk wanda ya tattaro sifofin amintaccen Allah abun zaɓin Allah قال كله kuma ya ladabtar da kansa da sifofin an ce annan ya hakuri ne kai ne kake ne kuka sai ya hakuri ka fara an ce annan ya gaskiya ne kai kuma makaranci ne ka fara kadin gaskiya an ce annan ya tawabu ne kai kuma girman kai ya biya addabe ka ka dawo kana tawabu duk abin da aka ce annabi yana ka dawo kana yi to me zai faru shehu حياة a rayuwarsa وموتا da mutuwarsa نال إذا zai samu wata irin buwaya مبجلا abar girmamawa zai sami girma kasaitaccen girma duk wanda ya ɗauko sabobin annabi ya ladabtar da kansa da wannan sabobi to zai sami girma maɗaukacin girma مآسر خير الخلق kaga darajojin fiyayyen halitta غير محصر ba abin kididdigewa wani ba abin da za a iya lissafawa ba وكل ما قد شئت a faɗi duk abin da hakika ta ga dama فيه a cikin ma'aikin Allah عبدا wato shi annabi bawa ne na Allah wanda yake ɗauke da izini
مفضلا abin kuɗi ta tsakanin ba to karka wuce abdan mufaddala karka ce Allah ne karka ce dan Allah ne a abdan ne amma mufaddala bawa ne abin kuɗi ta tsakanin bayi
فيا ربي فاجعلني لديه مقربا وسعدبا يا الله وتجعلونا للمتقين إما إلى أبد الأبد كيف يا الله وليس قول الماردين وهدها يا الله وأغني فاكر المنتمين عليه هزبنا ملائداني المؤمنين يا الله ترسم يا رب بالشكر دائما فإنك ملك العاجزين يا الله يا ربي يا من جند الدرى غالب فتعرهم يا مؤملا لك الحمد والشكر المترمد دائما يا الله صلاة وتسليم على الأمد فيا ربي
sai ya ce ya ubangiji واجعلني ka sanya ni مقربا abin kusantawa لديه a gaban manzon Allah وصحبي Allah na roƙe ka ka kusantar da sahabbai na kuma وأحبابي Allah na roƙe ka ka kusantar da masoyana waɗanda yake su ba ba ba ƴan dariƙa bane amma suna so na su ma kusanta su da annabi ومن كان موصلا Allah ba banda sahabbaina duk wanda ya jona sassaɓin ɗinki da ni shi ma haɗa shi shi ne musala duk inda mutum kuma ya jona sassaɓin ɗinki da shi Ibrahim shi kenan shi ma ya jona da annabi Mm, shi ne wa man kana musala Eh, abin sadarwa da ni ko kana wani irin ƙauye ne in har ka janyo wayar ka ka jona da shi Ibrahim to ka jona da annabi
وتجعلنا ya Allah ka sanya mu أئمة mu zama mu ne shugabanni للمتقين da dukkan masu tsoron Allah ba shugabannin mashirita ba suna tara wawaye suna caja shugaban a'a shugaba Allah ka sa mu zama mu ne shugabanni da mutaki na masu tsoron Allah إلى أبد الآباد kuma wannan abu Allah ba wai a zamani na kai ba bayan nayi wafati bayan khalifofi na sun yi wafati khalifofin su ma har abadan abada mu zama mu ne shugabannin masu tsoron Allah شيبا Allah ka sa abin ya zama kamar ruwan sama مرسلا abin jerantawa sai ban ruwan sama murassala kasar ruwan sama ai ba take da ke ba a jere ke ba to mu zama kawai muttaki na muttaki na muttaki na ko almajirai na kawai su dinga zuba masu tsoron Allah ne kawai. saboda haka ba ka kautawa wannan addu'ar ana kiranta da wata ta'ibin al-mukhlisin waɗanda yake tawbatu ma amalum da rabbihim dukkan tuban da ayyukan su ga ubangiji ne Allah tabaraka ta'ala ya ce wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba har inda Allah yake cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kaman ka duba qur'ani ka lura da wanda yayi magana kuma ka dawo nan ka gane
ولين yace ya Allah ka tausafa كفور المارجين ainihin duwatsun zuciyoyin masu taurin hanci masu tsaurin kai وهدها Allah ka rusa ta ka rusa ta wato duk wani mai taurin kai mai taurin hanci wanda zuciyarsa ta zama ta bushe da wiwi ko sigari ko kokai Allah in har ya matso ni Allah ya rusa zuciya ya ladabi gaban Allah ikun da zikiri ya zama zakiri وقوي Allah ta karfafa يقين المستفين wato yaqinan masu bibiya masu yin koyi ذوي العلا ma'abota ɗaukaka an gane
وأغني ya Allah ka wadata فقير المنتمين talakan wanda suka yi jingina wanda suka jingina يزنا da dariƙan mu duk wani talaka wanda ya jingina da dariƙan mu wanda ya riko da dariƙan mu Allah ka wadata shi ونجي kuma Allah ka tsiratar da جميع المؤمنين dukkan muminai baki daya من ابتلاء daga dukkan bala'i Allah duk inda muminai suke ko almajiran mu ne ko ba almajiran mu bane Allah ka tsiratar da su daga dukkan bala'i mu kuma almajiran mu wanda suka rafe da mu Allah talakawan su ka arzuta su talauci da hawa biyu ne. akwai talauci na rashin kuɗi akwai talauci na rashin Allah akwai wanda za a ganshi fes fes fes fes amma ba komai a zuciyar sun yi shirme to saboda haka irin waɗannan ɗin ma su ma Allah ka wadata su saboda haka duk wanda ya riko da ɗariƙan mu Allah ta shi ya zama daga cikin fukara dan mutane suna ganin kamar talauci haka a suna a suna kana ganin su mummuna amma a aikata babban saboda Allah ya alƙawari inna masarakatu lil fuqara Allah zai ba kuma sai wanda bai da shi to ka ji wa Allah baka da shi. in ka ji wa Allah kana da shi sai Allah ya baka da wanda kake da shi to amma in ka ji Allah baka da shi to shi ke nan sai ya wadata ka يا ربي ya ubangiji ترقيهم ka hau hawar da almajirai na kai musu tarki cikin halarar Allah بالشكر kuma tarkin nan da zaka musu kai musu a makamin shukuru ka musu a makamin shukuru shine tariqan mu'minna دائما da'iman a koda yaushe فإنك domin cewa ya kai Allah منزل عاجزين kai ne mafakar gajiyayyu مجللا abin girmamawa abin da yasa sai ce ai mana tarki da shukuru saboda shukuru godiya ne na gabbai Allah ya mana tarki da dukkan abin da muke na ibadu shine ma'ana alhamdu huwa sana'u bil jamil ta'ziman lil musamma zil jalali wal ikram wa shukru huwa muqabalatu ni'mati bil dhati dun al ma'siyah يا ربي ya ubangiji يا من جنده ya wanda rinjinarsa الدهر a koda yaushe غالب su ne marinjaya ولا ضعف ko da ko ra'ayoyinsu ya yi rauni ko da ra'ayoyin rundunar Allah ta yi rauni wannan yana can yana hayaniya wannan yana can yana hayaniya wannan yana can yana hayaniya ana so a samu tangarda to dai na Allah shine na Allah kuma na Allah yana tare da Allah shine ma'ana يا مؤملا ya matattarar buri baki daya saboda Allah ya alƙawari wa inna jundana lahumul ghalibun wa inna jundana lahumul ghalibun sani cewa rundunar musulmi masu rinjaye har abada saboda haka shine almajirin shi Ibrahim suna cikin rundunar Allah ko da an samu tangarda cikin su ana wani sa'in sa to Allah bai ta karfafe su kar ka bari wani abu ya farwata su kuma in Allah gashi muna gani ko da wani abu ya faru za ka an haɗu wurin maulidi gaba ɗaya kai ka ce babu komai saboda mutanen Allah ne ko mutanen Allah ko sun samu matsala to sai fa sun haɗu saboda zuciyar kowa zuciyarsa Allah take ne in ba dan ma sabawan wani sunna bane na Allah da ba a saba ba haka Allah yake ka'ida ne sai an saba da to wannan sabanin zai cutar da mutanen Allah sai dai wasu munafikai ne suke shiga suke lalata abu sai su shiga su faɗi wannan yau gobe su shiga su faɗi wannan amma in ba da haka da sha'anin almajiran sai Ibrahim babu matsala ne har yanzu kuma ba matsala ne lakal hamdu sai ya ce dukkan yabo da godiya sun tabbata gare ka ya Allah wa shukru da kuma godiya na gabbai godiya na hamdu shine mutum misali mutum ya samu dubu ɗari kawai shi kenan sai sai samu katon kwali ya zuba a ciki eh ko ya karkashin gado ya hau kan katiba mai lauki a kullum eh yana alhamdulillah alhamdulillah to wannan hamdu kenan amma idan ya samu kuɗi misali ya samu envelope da yawa a ɗauko ɗari biyu ne ɗari biyar ne dubu ɗaya ne dubu biyu ne a sa a nan a sa a nan a sa a nan a kai ma shehi wani a kai shehi malam wani akwai alaramma wani akwai liman wani akwai inna wanci akwai baba wani akwai kawo wani wannan shi ake ce shukuru hamdu da baki ake shukuru kuma amma anan ka gode Allah to ka ba na Allah abu shi ne ka gode Allah almusarmad wato
lakal hamdu dukkan yabo ya tabbata gare ka wa shukru da- wato da godiya almusarmad wanda yake a koda yaushe daiman har abada falam man yalja ilaika wanda ido gare wato gare ka ya ubangiji falam yakhsha ba zai ji tsoron komai ba tawakkula saboda tawakkalinsa gare ka duk wanda ya rataye da Allah ya komar da lamarinsa ga Allah to lallai yakhsha ba zai ji tsoron komai ba tawakkula saboda ya tawakkali ga Allah yasa an kaga tsoro ko da yaushe to kwaɗayi ne da kai idan babu kwaɗayi a zuciyarka wani ƙarfi za ka ringa ji billahi lazi kaman an tsora ma duniya ta ɗauke wallahi to amma da zaran ka ji ko da yaushe cikin firgici kwaɗayi ya ma yawa saboda sai kana kwaɗayin abin hannun mutane za ka rika tsoron su. amma idan ba ka kwaɗayin abin hannunsu to babu mutumin da in ya taɓa addini ba za ka yi dingire mai kai ba. babu mutum za ka yi sa allura ka tsokane mai gido
salatu salatin Allah wa taslimun da gaisuwar ubangiji ala taha tabbata bisa tsarkin Allah ahmadin mafi godiyar halitta wa alin da alayensa wa ashabin da sahabbansa wa man kana mursala da dukkan wanda ya zama abin aikowa
والمزنى فالمختار خالادا مدماري وكل واجب وسر مداري إذا جاء دوء البدر نلت لذكره من داري واذكره عند الأغاني وإذا لا من زان الله واذكره عند البلا وناجده واذكره من زان الله واذكره عند العبيد ولم أقل أنساه وقتنا من زان الله ولست على مستعتنا غير وجهه وليس جمال غير تسري مرادي كون المصطفى عين عينه وإلا فموته شوقا لموته harful ha'i to yau kuma mun shiga harful ha'i
هو المصطفى sai Ibrahim radiyallahu ta'ala yana amfani da soyayya iri iri ya yi amfani da attakayyumu ya yi amfani da shauku ya yi amfani da ishku yana amfani da dalahu ya yi amfani da kalahu ya yi amfani da hawa kuma anan to akwai gamaratu akwai sadamu akwai adda'ul mukamil to duk shehu radiyallahu ta'ala yana sarrafa su anan wato duk mutumin da san annabi imamu ya san zuciyarsa to shi kenan ya samu hawa amma wanda san zuciyarsa ba ta shafi Allah ba to rudanin banza yake so
هو المصطفى sai ya ce soyayyar abin zaɓin Allah Annabi Muhammadu المختاري abin zaɓin halitta قالت مدمري ta cakuɗa da tunanina da zuciyata وكلي manzo Allah shine baki ɗaya na وجزئي manzo Allah shine bangare na وهو سري manzo Allah shine asirin ruhi na ومظهري manzo Allah shine mabayyanar jikina eh mana hato mana
دوء البدر sai ce dauƙul badri kaga hasken wata لا داع wato idan ya bayyana a tsakiyar sama نلت لذكره ba abin da ita tuna min sai annabi Muhammad saboda ka ga nan sai yana ba da hanyoyi ne wallahi duk abin da kake faɗi a diwani ba matsayi ya wuce wurin ba matsayin sa bane a karatu ne shi diwani makaranta ce duk mai san annabi zai shiga kawai a koya mai yanda ake amma babu wani abu da za ka karanta a diwani ka ce shi ba da ai an wuce wurin eh ai da kai ake to sai da haka maganar da shi yake a nan yana gaya maka cewa wato wata da zai fito ya bayyana ni wani ne ta kaga wata ya cika wata ya yi kyau wata akwai sanyi wata akwai kaza sai ce ni da na ga wata sai in tuna annabi Muhammad kawai sai in tuna annabi ne yake ba shi madadi har yi haka
wa kuruhu sai ce ina tuna manzon Allah ya kulle mar'an a cikin duk abin da na duba wa manzari da kuma abin da ya dube ni in na duba abu sai in tuna annabi in kuma abu ya dube ni sai in tuna annabi in ka ta gani to sai in tuna annabi in ni na ganka ma sai in tuna annabi wa kuruhu ina tuna manzon Allah inda lagani yayin waƙe-waƙen 'yan mata idan 'yan mata suka da suna ta waƙe-waƙe sai da yake baka san inda aka dora ya ga mutum yana kai kauda ido yana son ta amma munafiki yana sata kallo sai sai ce to ni wa azkuruhu inda al'agani yayin da 'yan mata suke waƙe-waƙen su to ina tuna ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza hala mazaqu kai ina tuna manzo Allah yayin da abin ɗanɗano ya yi zaki idan za a samu wani abu lemu ne ne ko jus ne ko menene ne ne zaki ka san kai da kayan ka ce "Mm, kai, akwai daɗi sai ya ce ni da naji zaki kawai sai in tuna annabi Muhammad sai in tuna annabi ya fi wannan zaki
wa hu ka ga manzon Allah wanda yake ɗauke da huriyar zati mazaqi shine abin ɗanɗano na duk abin da ka san ana ɗanɗanawa bajiran ɗanɗano kaga akwai kafofi guda nawa akwai ido akwai hanci akwai baki akwai kunne akwai farji saboda haka duk abin da ka san ana ɗanɗanawa da ido ne ko da baki ne ko da hanci ko da kunne ko da menene billahi lazi na ɗanɗana shi annabi nake fiya ba wannan bane a gabana
wa muskiri kuma annabi shi ke sa ni maye yanda kai za ka shiga cikin wani layi ka san maye ba sai dole ka ga giya ba ba giya kai ke sa mutum ya maye ba akwai wanda tsabar san kuɗi wallahi sai ya bugu Allah billahi lazi akwai wanda san kuɗi ke bugar da shi akwai wanda san mata yake bugar da shi akwai wanda tsabar girman kai kurum saboda girman kai sai ya bugu sai ya wautar da bai san yayi ba saboda girman kai ya cika to shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba abin da yake bugar da shi illa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umri wato manzo Allah shine wato tsawon rayuwata matukar rayuwata wa kuruhu wa idza hala mazaqu wato ina tuna manzo Allah yayin da abin dandano yayin zaki wa hu shi manzo Allah mazaqi shine abin dandano na wa muskiri kuma shi ke sa ni maye umri tsawon rayuwata tsawon rayuwata annabi ne ke sa ni maye kuma shi ne abin dandano na wa kuruhu kai ina tuna ma'aikin Allah inda albala yayin da bala'i ya sauka gare ni ko ya sauka ga iyali na ko ga almajirai na lokacin da bala'i zai sauka gare ka ka rude ka dinga hayaniya sai yake ni annabi nake tuna idan bala'i ya same sai in tuna ai ya samu annabi ba sai kawai in ji wannan ba wani matsala ai Mhm.
wa nakidihi sannan ina tuna annabi wani kidihi yayin da abin da ke warware bala'i ya sauka in bala'i ya sauka in tuna annabi in abin da zai warware bala'i ya sauka bas shi kenan sai in sake tuna annabi wa absuruhu ina tuna manzo Allah fi gaibati yayin da nake cikin fana'i mithla ma hadari kamar yadda nake tuna shi a cikin baka'i wato ina tuna annabi yayin da na shiga halarar gaiba kamar yadda in ina cikin zukuri nake tuna shi. in ne fana'i ina tuna annabi in ne baka'i ma ina tuna annabi ka san da yawa mutum ya shiga ya yi ce ya yi fana'i din nan sai kuma sai ga an shiga rudani wani mutum ya ce ya yi fana'i amma ba zai sallah ba ba zai kaza ba zai kaza ba ashe fana'in ba annabi tuna ma mutum to shi saboda tsabar sana'in su cikin annabi ya fi kowa sallah saboda sana'in shi Ibrahim cikin annabi ya fi kowa karatun alkur'ani sai idan shi Ibrahim ya tashi yana sallah hudurin da zaka samu a sallan shi ya fi hudurin da zaka samu in kana gaban Ka'aba wallahi wanda suke suma ko wanda suke jazzi in shi ya yi shi Allahu akbar abun ba dama saboda hudurin shi ya fi karfin kai ka halarta in ka kalle shi kurin ya biya ma bukata ka kuma shi yana karatun alkur'ani in shehu ya jingina da bango yana karatun alkur'ani bangon ɗakin amfani balle kai da kake sauraro shehu ne ya zo nan da ya sauka a iyabur yana sauka a iyabur da ya taka ƙasa ya ce alhamdulillah sai jira gindi sai suka amsa ka daune ce "Ah, kun malamin da lafiya yace aka yace ya ji duk komai da ke iya faɗi ya amsa sai ya halifa su nake ce to ai shi ne halifan Allah in yi magana to haka komai ke amsa sai dai aljanu da mutane su kaɗai ne suke jayya amma komai ya sallama mu
وأذكره kai ina tuna ma'aikin Allah عند الحديد a gaban masoyinsa in ina tare da masoyin annabi zan ambaci annabi in tuna shi in buga diwani in yi abubuwa na soyayya ولم أكن kuma ban taɓa kasancewa ba لأنساه a cewar yau na manta da manzon Allah وقت الأجنبي yayin da nake tare da ajnabi wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba ba masoyin annabi a cewa dan ina tare da shi wai in ji kunya ko kuma in manta da annabi dan ina tare da wani bature ko ba yahudi ba abin da ya dame ni sai akwai inda shi kita ni ina ga yahuda ma annabi nake suna wasu ko ga dai ko saboda ka shehu yana tare da masoyin annabi ambaci annabi tana in yana tare da maciyin annabi ma ya dai ambaci annabin kuma ya tana المقدر makiyin nan wanda ajnabi ne wanda yake almukaddari ne gurbata wato rayuwa wanda yake makiyin musulunci kullum bukatar su kare addini to ni irin wannan mutanen ba su zane ne ina tare da su to haka ake so ka zama duk inda ka je a duniya kar ka manta da shi kar ka tura yayin nan nan a ba a ce wai ka dinga hayaniya ko kamar na hoto a duk ba wannan ba in magana ta kama a kan yi magana duk abin da za ka faɗi in ka san shi ya taɓa faɗin abin faɗi na shi ka ake na kowa wannan shi ne magana duk inda ka shiga kar ka manta da shehu yayin da kake tare da wanda ba san shi ba ko maciyan shi da yawa wani ya dan waya ta zan wai sai sai a zo a ji kai magana akan wani abu kai ka zo ka dinga magana akan shi wala bisa to ka- me ake so yi magana a kai? ko in ban yi magana akan shi Ibrahim ba akan wazan magana wanda ba dan shi Ibrahim din nan ba da maciya sun ga bayan mu zara ta me zai hana ni magana to ka'ida in kana tare da masoyin shehu ambaci shehu wanda ma bai san shehu in ya kira ka dan ne kira ka bayan ya san na shehu ne kai da ya mai shehu kenan sai gobe kare tsara kira ka. Ni.
ولست أرى kai ni ban taba gani ba مستحسنا wani abu mai kyau abun kyautatawa غير وجهه in ba fuskar ma'aikin Allah ba sai ya ce ni ban taɓa ganin wani abu mai kyau ba in ba fuskar Annabi Muhammad duk abin da zan gani mummuna ne eh ko mun san abin to mummuna ne fuskar Annabi ne kawai kyakkyawa فليس جمال ai babu ma wani kyau baki daya غير وجه المجسم banda fuskar abin lulluɓiya da bargon asirin Allah eh lulluɓe mudassiri wanda aka lulluɓe shi da bargo na asiri wanda ba a gane shi shine mudassiri har zan ce ai ya ga jibril ne ce a lulluɓe shi ko eh gaskiya ne wannan ma eh amma wato wanda aka lulluɓe shi da bargon asiri halitta ba ta gane shine malam mudassiri ko muzannil eh, wanda aka lulluɓe shi da asiri فهو أين آلات من الهجر شاهدا تاهر في حاضر المتحسسين to shi ne ma'ana wanda gashi dai mutum ya kalle ta kai da ga hanci ga ido ga kaza shi Umar da Hujjar da Allah ta'ala ya yi bayani annabi a cikin jimahu wani bawan Allah ya gane shi ya yi gaji wai annabi haske na yanzu zaka daga Allah an kalin da shi da gemu an ka bayar wani ko da shi a tunanin da ya ga ai to annabi mutum ne to kuwa ya za a ci haske daga Allah to saboda haka haka lamarin yake shine mudassiri wanda gashi mutum ne amma ba san ciki akwai magana eh al'adami ne amma sahibul haqqin rabbani
مرادية sai wai yace bukata ta duniya da lahira كون المصطفى in kasance ai al-mustafa bukata ta a duniya bukata ta a lahira kauni in kasance in zama al-mustafa ni ne al-mustafa
أين عينه kuma karka ce wa ah, to al-mustafa na zahiri ko ko a kan sallah ya to yace aina ainihi eh mana in ga ma abun baka gane ba aina ainihi haƙiƙanin haƙiƙanin sa nake ma magana uhu وإلا kai idan ba haka ba in ban samu haka ba فموتي to in yi fana'i فيه cikin annan Muhammad شوقا saboda tsananin kauna لأسري da komawa ta asali dan asalin da ma kunta kanzan makiyan ne man urab fa ahabbtu an urab fa khalaqtu khalqan fa arabtu ilayhim fa fi arabuni to in zamani ne basmalat mahsudi eh mana eh to
ولولا تزاد في الجنان بنوره بصري وليت رسول الله كان مسيرا لمن آمن خالدا كل مسعد وليتها كسب ليلي بليلي فوقه وليتها كسب جعفري وليتها قول اليوم تربتان عليه وليتها رب للعليل المقيم بشري وليتها يوما كنت تربة مائي للبشير المنور وعلل نفسي بالوصال فعله رفيق المهلل صلاتها لا يأتي لنا محمد
walau lam tizazan to ce da ba dan ana jin daɗi ba sun jina ni a cikin aljanna din nan guda takwas jannatul majazati jannatul makafi jannatul mawahidi jannatul istiqaqi jannatul wasilati shi ita ce jannatul ma'arif jannatul darajat jannatul wasilati jannatul fadilati jannatul darajatul rabi'ati a jannatul maqamil mahmudi in ba dan ana jin daɗi a cikin su ba nuri da hasken annabi muhammad kullum mufassari da duk wani mai gani da idan zuciya lama hannan nahwal da bai nufi je aljanna ya dawoma ba in ba dan aljannan ma ana jin daɗi ne da annaba a ciki ba to da mai gani da idan zuciya to da bai nufi je aljanna ya dawoma da su dai a tsara makaji kawai wanda ba su gani sai su su je su zauna su cikin dajino da kuma su ta wasa da mata eh to amma da ita aljannan ma ana jin daɗi ta ne saboda hasken annaba da ke ciki ya sa kowa ke san walaita rasulullahi sai ce sai da ma dai ma'aikin Allah kana musayyiran ya kasance mai hura wuta naran wato musa irin yanzu kasance mai hurawa naran wata irin wuta ni barhama ga wannan hadini nashi mai suna barhama khalidan mu annabi ya tawwama yana hura wannan wutar kullum masari kai kowane irin hurawa zai mata ya mata ya mata yana karewa ce ina kadimul mutsaba in ce ga ni in ce shiga wallahi da sai in wani irin menene ake ta abin da yara suke in an hau kudu din nan alkafira ta kaga ba zai zai zai duro sai to ya tawwama yana hurata to da da da sai ya shiga walaitiya da ma dai ni din nan kasif ɗaini in zama kamar sayyidina Hassan da sayyidina Hussein idlaini masu hawa kan wuyan annabi in yana sallah
idlaini fawqahu wato kasub ɗaini in zama kamar sayyidina Hassan da sayyidina Hussein idlaini masu hawa fauka kan wuyansa in yana sallah walaitiya dama dai ni din nan kasif diki in zama kamar sayyidina Abubakar Siddiq laiti ai ina ma dai ni din nan in jafari zama kamar wani sayyidina Ali da suna sayyidina Jafaru walaiti ai dama dai ni din nan akunu al-yawma in kasance daidai da rana ɗaya subbatan alihi ƙasar ƙarƙashin takalmin ma'aikin Allah walaiti ai dama dai ni din nan arakun in zama aswaki bil amin zalintaccen Allah al-mubashiri neman albishir a kodin shi yana ce da ni kai ne shugaban waliyan duniya da na lahira. Mm.
walaitiya Dama dai ni din nan kuntu in kasance yawman daidai da rana ɗaya subbata ma'ihi kwalkwala ɗaya ta san ruwan ma'aikin Allah. Kawai a kawo ni a kofi annabi ya kwalkwale. Kai ina ma dai ni ne wannan.
wa amila kafin Ina ma a ce ni ne mai miƙowa annabi kofin ruwa.
al-bashiri Mai miƙowa lil bashir ga mai albishir ga muminai.
al-munawwari Mai haskaka rayuwata.